assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته yau lahadi shida ga watan ramadana hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu daidai da sha takwas ga watan april miladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya za mu ci gaba da sauraron tafsirin alkur'ani mai girma a zawiyar gidan alhaji aminu muhammad za mu ba shi abin magana ya buɗe mana da addu'a a karmakallahu bismillah فاتحة مع الصلاة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
alhamdulillah yan uwa muna miƙa wa junanmu ta'aziyya na babbar rashi da muka yi na na shehinmu sheikh abubakar alfulati jos allah ya ji ɗansa allah ya jaddada masa rahama muna cikin juzu'u sani a cikin firiyar tafsir na maulanmu sahibul fayyati sheikh ibrahim inyas radiyallahu ta'ala anhu shafi na 204 muna cikin suratul an'ami aya ta 40 za mu tashi aya ta 40 malam abdulmalik khamis shine zai ja mana baki mu shek ibrahim mansur imam kaduna zai yi mana fassara akramakumullahu bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المهجر والتعده بنظرة تأتي لنا بالزفر آه yan uwana musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته zadakumullahu maghfiratan wa faidatan wa rahma آمين wa tawfiqan wa sitran wa ri'aya آمين barkanmu da azumi bismillahir rahmanir rahim wala ra'aytakum in ataykum azabullahi aw tatkum as-sa'atu aghayra allahi tad'una in kuntum sadiqin a wannan aya allah tabaraka wa ta'ala yana tsaidawa maguzawa mushrikai hujja yana kafa musu hujja akan tauhidinsa dalili kuwa wato mushirkai da maguzawa idan sun shiga bala'i ko masifa ta same su ko wani tashin hankali to ba sa iya kiran sunan gunki sai su kira sunan Allah amma idan Allah ya yi bala'in ko masifar hankali ya kwanta to kuma sai su ci gaba da ambatan sunan gumakansu ubangiji tabaraka wa ta'ala tun da ya kafa duniya a haka ake duk wani mai bautar gunki bai taba shiga bala'i ya kira gunki ba in ya shiga bala'i Allah yake kira amma idan Allah ya yaye masibar to sai ya ci gaba da kuma ambaton gunki shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa fa iza rakibu fil fulki da'aw Allah mukhlisina lahu din idan ba ma guje ko mushriki ya hau teku ya shiga cikin kwale-kwale to a lokacin Allah yake kira saboda a sauka lafiya amma ubangiji tabaraka ta'ala ce falamma najjahumu ilal barri izahum yushriku amma idan Allah tabaraka ta'ala ya kubutar da su aka sauka daga kwale-kwale kafafuwa suka taka tudin ƙasa to shikenan sai a koma maguzanci kuma sai a koma bautar gunki yana cewa wai wa iza gashiyahum mawjun kazzulali da awla mukhlisin lahuddin falamma najjahum ila albarri faminhum muktasidun wa ma yajadu bi ayatina illa kullu kattirin kafur to haka maguzawa suke shine Allah tabaraka taala ke gaya ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa da shi kul kace da su ya muhammad sallallahu alaihi wa sallam ara'aita kun kalle ku ko kuma ku kalli kanku akhbiruni ku bani labari in atakum azabullahi yanzu idan azabar Allah ta zo muku fi duniya a cikin gidan duniya au atatkum sa'atu ko kuma sa'ar tashin alkiyama ta zo muku almustamilatu alaihi baktatan wato abar tattarawa a kansa kwatsa ba zato ba tsammani sai sa'ar tashin alkiyama ta zo muku a gairar lahi tad'una ku gaya mini gaskiya wani Allah kuke kira a wannan halin kun ce ba za ku ba Allah ba kun ce ku kuna da alloli gumaka to ku gaya min idan kun shiga tashin hankali da matsala da bala'i da masifa shin kuna kiran wani ba Allah ba la ba sa kiran wani ba Allah ba to in kuntum sadiqina fi annal asnama tanfa'ukum fad'uha in har kun san kuna da gaskiya a cikin cewa gumaka za su iya amfanar da ku to idan kun shiga cikin talauci rashin lafiya masifa bala'i tashin hankali ku kira sunan gumakan mana saboda su fitar da ku daga cikin bala'in da kuka shiga bal iyahu talbun
بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون
بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون وبنجي تبارك وتعالى يجي بل بردي iyahu tad'una wato Allah shi kadai kuke kira idan kun shiga damuwa ko bala'i ko masifa ko wani tashin hankali ba kwa kiran kowa sai Allah la gairahu ba waninsa ba fisha da'idi a cikin tsanance-tsanance fayak shi ma tad'una ilaihi shi kuma Allah sai ya yaye muku abin da kuke kiransa wato kuke roƙonsa ya zuwa gare shi da ya yaye muku an yakshi ba an kuma darara wani hauhu kuna roƙon Allah tabaraka ta'ala ya yaye muku damuwa da cututtuka da matsaloli da makamantansa in sha'a idan ya ga daman kashfahu ya yaye muku shi sai ya yaye muku watan sauna sai ku manta ta turkuna sai ku bar ma tushirkuna abinda kuke yin shirki ma'ahu kuke haɗawa Allah tabaraka ta'ala na kishiyoyi min al'asnani na daga gumaka falatar unahu ba kwa kiransa sai ku kira Allah ta baraka ta'ala walaƙad arsalna ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون
ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون الله تبارك وتعالى a cikin wannan aya yana kwadaitar da mu kuma yana zaburar da mu cewa lallai mu koma ga Allah a cikin dukkan tsanance-tsanance da dukkan masihu da bala'o'i idan talauci ya dame ka karka ɗauka Allah ne baya son ka a'a ka manta Allah ne shine Allah ya sa talaucin ya kira ka ku zo wurin Allah tare idan rashin lafiya ta same ka ciwon kai ciwon ciki ciwon ido ciwon kunne ciwon haƙori ɗan kakkare dukka wannan karka ɗauka Allah ba son ka ne ka ɗan juya Allah ba kaɗan ne shine Allah shi kuma yana son ka sai ya ce wannan ciwon kira bawa na ku taho ku same ni saboda haka ala kulli halin duk sanda kaga wani bala'i ko rashin lafiya ko talauci ko makiya ko mahasada karka damu so ake ka koma wurin Allah tabaraka wa ta'ala saboda wannan bala'i ko wannan masifa shi yasa sufaye suke cewa min jumlatu usulut tasawuf ar-ruju'u ila Allah fi sarra'i wa darra yana daga cikin dunkulen tushen sufanci usulu na sufanci komawa zuwa ga Allah a cikin tsanani da kuma wato sauƙi a cikin talauci da wadata in har wani abu ne zai sa ka koma wurin Allah wani abu ba zai sa ka koma wurinsa ba to baka zama bawansa ba in ka samu kuɗi ka tuna Allah in talauci ya zo ka tuna Allah in rashin lafiya ya zo ka tuna Allah in lafiya ta zo ka tuna Allah in kana cikin makiya suna zagi suna hasada ka tuna Allah in kana cikin masoya suna yabanka ka tuna Allah kar ka bari wani abu ya zo ya mantar da kai Allah da kai da rashin lafiya da talauci da makiya da masoya da masifa da bala'i dukkan ku bayin Allah ne kar ka yadda bawa ya bautar da kai talauci ba Allah bane wadata ba Allah bane soyayyen masoya ba Allah bane kiyayyen makiya ba Allah bane so kowane abu ya zo ka tafi wurin Allah kawai arruju'u ila Allah fi sarra'i wa darra ka koma wurin Allah tabaraka wa ta'ala a cikin tsanani a cikin wato yalwa ka koma wurin Allah a cikin kunci ka koma wurin Allah a cikin talauci sannan ka koma wurin Allah tabaraka wa ta'ala a cikin wadata shine Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa walaƙad arsalna lalle haƙiƙa mun aiki rusulan manzanni ila umamin ya zuwa ga al'ummatai min ƙablika tun kafin kai Allah ne ke gaya manzan Allah sallallahu sallama ba kai ba ne fa farkon manzanni a zahiri mun aiko adamu alaihissalam mun aiko shi su mun aiko idrisu mun aiko nuhu mun aiko ibrahim mun aiko shu'aibu mun aiko salihu mun aiko hudu mun aiko musa mun aiko isa ala nabina wa alaihi salatu wassalam dukkan su barka ji yadda aka yi da suka zo don karka ɗauka a kanka ne aka fara ta taɓurza da makiya allah ya ce fakazzabuhum mun aiko manzanni ya zuwa ga al'ummatai kafin kai amma da manzannin suka zo da saƙonmu fakas zabuhu sai al'umman nasu suka ƙaryata su fa'akaznahun mu kuma sai muka kama su bilba a sa'i da tsanance-tsanance shine shiddatul faƙri wato tsananin talauci wabban ra'i da kuma cututtuka almarab rashin lafiya la'allahum yatabarra'una mun yi haka ne ba dan ba ma san su ba wai mun kama su ne da talauci da rashin lafiya ko sa ji tsoro su musulunta ya tazallaluna wato su kaskan da kai fa yu'minuna sai su imani da Allah dalilin turo talauci da rashin lafiya kenan domin su- sun koyar da kai su sallama wa Allah tabaraka ta'ala su yi imani da manzannin da muka aiko falaula iz ja'ahum ba'suna فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون
فلولا إذ جاءهم بأسنا تبرؤوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون wato a cikin wannan ayar za mu san illar bushewar zuciya ƙasawatar kalbi ƙeƙashewar zuciya wato duk cikin bala'i da masifa in ka cire kafirci babu kamar zuciyarka ta bushe babu jarabawar da Allah zai maka in dai ba kafircewa za ka yi ba to babu abin da yake bayan kafirci sai bushewar zuciya shi yasa idan ka karanta wannan ayar da kyau to za ka fahimci gaskiyar maulana shek ahmad tijani صاحب القرب والتداني سقانا الله من بحر علومه بأملاء الأواني Allah ya ƙara mar yadda yana faɗa a cikin kitabul jami'i yake cewa wai ilam arshadan Allah wa iyyaka ila sabili hidayatihi anna qasawatal qalbi a azamul balaya wa lam yabtali Allah abdan bi ashadda minha ba'da al-kufri yace ka sani Allah tabaraka wa ta'ala shiryar da mu kai ma Allah shiryar da kai ya zuwa hanyar shiryarsa abinda muke so ka sani shine ka sani cewa bushewar zuciya ko ƙeƙashewar zuciya ita ce mafi girman bala'o'i zuciyar bawa ta bushe ita ce mafi girman bala'o'i Allah bai taɓa jarraba bawa ba da mafi girman bushewar zuciya a cikin bala'o'i bayan kafirci in dai ba kafiri Allah zai yi ka ba to daga kafirci bala'i na biyu shine bushewar zuciya shine bushewar zuciya to yan uwa menene ma'anan kasawatar kalbi wato bushewar zuciya ɗaya ce daga cikin ɗabi'u guda biyar a waɗanda suke sifofin matsiyata ma'anan bushewar zuciya to tsiya ta duniya da lahira ta samu bawa duk mutumin da zuciyarsa ta bushe ma- kaga kafiri matsiyaci ne mai busasshiyar zuciya matsiyaci ne mai ƙeƙasashen idanuwa matsiyaci ne mai kwaɗayin duniya shi ma matsiyaci ne mai tsawon buri ba na ganin annabi ba shi ma matsiyaci ne dogon buri saboda haka ƙasawatul kalbi ɗaya ne daga cikin wato tsiyataku guda biyar waɗanda fadilun iya ya ambace su cewa duk mutumin da ya ci karo da su to ya zama matsiyaci duniya da lahira ɗabi'u guda biyar suna daga alamar tsiyacewar bawa saboda haka a saurare su da kyau duk wanda ya je yana da guda ɗaya a ciki to ya ta kokarin tuba har Allah tabaraka wataala ya warkar da zuciyarsa ya samu zuciya imani ya shiga ciki abu na farko shine kaswatul kalbi bushewar zuciya yana daga abin da ke janyo zu- bushewar zuciya mutum ya sa wani abu a gaba ba Allah ba ya ta tunani cikin abin har lokacin sallah ya wuce bai ba yana daga abubuwan da suke janyo bushewar zuciya yawan sauraren gulma yawan sauraren batsa yawan kallon aikin tsiya alfasha da kuma zama da abokan banza yawan zaman majalisa a dinga labaran banza iri daban-daban labarin 'yan kwallo labarin 'yan mata labarin motoci labarin masu kudi labarin gwamnati laba- maganganu dai ana yi kuma ana zagin mutane to wannan maganganu da ake yi suna shiga zuciya suna daskarar da zuciya sai a yi ta wa'azi ka ga mutum bai ji ba a yi ta ƙoƙarin a gaya mutum gaskiya ba zai fahimta ba in ba labarin kuɗi za a ba shi ba bai ganewa in ba labarin mata za a ba shi ba bai fahimta in ba labarin 'yan ƙwallo za a gaya masa ba bai ganewa to alamu ne wannan natsiya saboda haka waɗannan sifofi guda biyar na farko shine bushewar zuciya na biyu shine jumudul aini ƙeƙashewar idanuwa mutum ya zama bai da kunya idan mutum yana yin abu ne ya zo ce masa ku bari mana ya ce ba uban da ya isa to duk sanda ka je mutum ko abokinka ne kaga yana yin wani abu sai wani babba mai daraja sai ya ce kai kai ku bari mana wai wallahi ni ba uban da ya isa ya hana ni to ka daina abotaka da shi kaga kenan ko ubansa bai isa ya hana shi ba tunda ya ce ba uban da ya isa ya hana shi to wanda ubansa ma bai isa ba kai da kake abotaka da shi kai waye saboda haka ba zai yi ku yi mu'amala ba sai dai kai ma in kare ni ubanka amma idan kana ganin girman iyayenka to karbi da abota da shi daga ranar duk mutumin da ka ji a bakinsa yana faɗi cewa ba uban da ya isa ya hana shi abu kaza ba aboki ba ne duk fushinka duk bacin ranka duk yadda ka shiga akwai mutumin da in yayi magana dole a bari to idan a rayuwarka kai ba ka da wani mutum da ya isa ya ce a bari a bari ko a yi a yi to shikenan ka zama matsiyaci duniya da lahira Allah kiyaye Amin.
na uku shine ƙillatul haya'i ƙarancin kunya duk abin da musulmi yake jin kunya ya zama kai baka jin kunya za ka iya shan giya a gaban mutane za ka iya neman mata a gaban mutane za ka iya aikata abin da ka gada kaga hatta mutum ya dinga sa gajeren wando da singileti ya dinga yawa anguwa alamar rashin kunya No, no.
saboda addininmu bai yadda da wannan ba alama ce ta rashin kunya ballantana masallaci kaga mutum ya zo da wando bai sauka ba ya zo da riga dangalalliya kana ganin kafaɗinsa gaba ɗaya a waje saboda haka yana da kyau idan za a zo masallaci a rika sa dogayen riguna ranar juma'a ko ko ba ka sa hula ka dinga sawa Allah baya kallon riga zuciya ke kallo amma mutanen kirki suna da alama kowace jama'a tana da alama mutanen banza suna da alama mutanen kirki suna da alama to kai kokari ka sifantu da mutanen kirki fatashabbahu in lam takunu mislahum inna tashabbuha bil kirami falahu idan baka zama mutumin kirki ba to kai kama da mutanen kirki domin kamantuwa da mutanen kirki rabauta ne izan kana san su kenan Allah bai kaddara maka aiki irin nasu ba to amma kana san su almar'u ma man ahabba man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum saboda haka idan kana yin shiga irin na mutanen banza ba mamaki wata kaddara ta Allah ta sa a hadarin mota waɗanda suke cikin motan kuma duk arna ne kai ma shiganka irin na arna ne ko carbi ba ba aljihunka a zuwa ana duba ana duba ta ai arna ne kawai shikenan sai a kwashe su sai a yi coci da ku duka ƙwarai kuwa amma idan aka ga jallabiya ko hula ko kuma ana laliba aka ga carbi to an san kai musulmi ne kaga za a ware kake nan to amma ka tara gashi ka sa sarka watakila har da ɗan kunne Allah ya kiyaye Amin.
saboda haka ba burgewa bane ba wayewa bane cikakken wayewa shine bin Allah saboda haka ɗabi'a ta hudu ita ce ƙillatul hayayi ƙarancin kunya ta uku ko ta hudu shine arragabatu fi duniya kwaɗayin duniya mutum ya zama na shi ba karatu ba shi ba sana'a ba shi ba ibada ba sai dai yawon maula ya je gidan wannan ya yi roƙo ya je gidan wannan ya yi roƙo ya je gidan wannan kuma a zuciyarsa da za ka buɗe ba annabi ke so ya gani ba ba aljanna yake so ya shiga ba babu wani alkhairi da yake nema illa ya hau jib kuma baya sana'a yana so ya hau babban mota yana so ya rike babban waya yana so ya gina babban gida yana so ya auri kyakkyawar mata kuma ba sana'a to irin wannan mutumin in ya zauna zai iya tunani awa uku amma a cikin tunanin ba Allah ba annabi kuɗi kawai saboda kwaɗayin duniya na biyar shine ɗulul amal dogon buri mutum ya dinga dogon buri kuma a cikin burin babu annaba a ciki sallallahu alaihi wasallam baya tunani akan koda mafarkin annabi ma yi sallallahu alaihi wasallam ballantana shiga cikin waɗanda Allah ya musu muwafaka da haduwa da shi to menene yake janyo zuciya ta bushe dalilan da suke janyo bushewar zuciya abubuwa ne guda tara abubuwa guda tara su suke janyo zuciyar mutum ta bushe wa'azi ya daina shiga ciki abu na farko shine san girma san girma abu na biyu shine kakaci ko ba mutum ya dinga yin magana kawai don a yi dariya haka kawai duk inda mutum ya zo ya zauna sai ya yi magana don a yi dariya wannan yana sa zuciya ta bushe na uku gulma gulma duk inda mutum ya zauna sai ya yi gulmar wani to wannan yana sa zuciya ta bushe abu na hudu shine mugun fushi mummunar zuciya idan mutum ya fushi zai iya ɗauko wuka ya soka wani a ciki in kuma mace ce ta fushi za ta iya dafa ruwan zafi ta kwara wa mijinta ko ta kwara wa kishiyarta ko ya kishiyarta to wannan irin zuciya wannan irin fushi yana kawo bushewar zuciya na biyar batsa yawan maganar batsa yawan maganar batsa ko kuma kallon batsa yana sa zuciya ta bushe na shida tsegumi ɗauko maganar wannan ka kai ma wancan ɗauko na wancan ka kai ma wannan ɗauko na wannan ka kai ma wancan ka raba makwabci da makwabci ka raba aboki da aboki ka raba ɗalibi da malami ka raba miji da mata ka raba ɗa da ubansa saboda tsegumi ƙananan ƙananan maganganu shi ma wannan yana janyo bushewar zuciya na bakwai shine abokin zama na banza idan kana da abokin zama na banza to irin ɗabi'unsa za su janyo zuciyarka ta bushe na takwas shine bin son zuciya duk abin da za ka aikata ba ruwanka da mai Allah ya ce mai annabi ya ce kai dai ra'ayinka kawai to wannan yana sa zuciya ta bushe na tara shine san duniya kwaɗayin duniya yana sa zuciya ta bushe waɗannan ɗabi'u guda tara maulan mushe ibrahim radiyallahu anhu ya ambace su baki ɗaya a cikin littafin saruhul adab lima hawa min hikamin wa adab wanda yake so ya duba sai ya budo inda yake cewa wa haka afatin tuqassil qalba hubbur riyasatu ashaddu aiba mazhun wa gibatun jalisu su'i fuhushun namimatun wa nafsu su'i kaza hawan nafsi fala tattabi'i wa fiddu nazhadi bila tatabbu'i saboda haka sai mu hattara Allah ya kiyaye mu idan mai sauraro ya lura da wannan da kyau zai gano cikin yaƙini cewa san girma bala'i kaga tushen matsalolin duka san girma ne wato san girma kamar ka'aba ce a cikin miyagun ɗabi'u san girma ita ce ka'aba sauran miyagun ɗabi'un ɗawafi suke yi daura da ita kawai idan ba ka da san girma matsalolinka za zama kaɗan mai son girma bai son labari mai kyau mai son girma bai so a zo a gaya mai labarin ɗan uwansa musulmi mai kyau saboda in aka baka labarin ɗan uwanka mai kyau to wai kamar ana gaya ma ya fi ka a zo a ce mai a wani bawan Allah ashe wani ya haddace alkurani bawan Allah ashe kullun sai ya yi nabula raka ɗari bawan Allah ashe kullun yana ganin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka ji mutum ya ce da Allah mu za ka gaya ma wannan ya kai sahabbai ya kai sahabbai amma da ka zo ka ce oh ka duniya ta lalace me ya faru ashe wani giya yake sha kai sai yanzu ma ka sani mu mun sani tintini ka ji ko an gaya mai labari mai kyau ran shi ya ɓaci ya nuna bai so ya ji amma an zo da labarin banza ya ce ai shi tintin ma ya sani faɗi naka mu ƙara ma wasu to Allah ya kyauta Allah ya warkar da zuciyoyinmu daga barin irin waɗannan miyagun ɗabi'u to shine Allah tabaraka wa ta'ala yake gaya wa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa da shi falaula iz ja'ahum ba'asuna tabarrahu haka ne ko falaula iz ja'ahum ba'asuna ina ma dai a lokacin da tsananin mu izo musu tabarra'u sun kaskantar da kansu sun yi imani halla tabarra'u iz ja'ahum ba'asuna me yasa me ya hana su su kaskantar da kansu lokacin da tsananin mu izo musu ai lam yaf'alu zalika basu aikata hakan ba ma'a qiyamil muqtada lahu tare da tsayawar abin da yake hukunta haka din gare shi walakin sai dai kasat qulubuhum zuciyoyinsu sun bushe saboda san girma zuciyoyinsu sun bushe saboda san girma ba sa son labari mai kyau su ji an ce ga wani annabi Allah ya aiko shi in Allah zai aiko annabi to me yasa su ba aiko su ba falam talin zuciyarsu ba ta yi taushi ba lil imani ga imani wazayyana lahum shaidanu shaidan ya kawata ya kawata musu ma kanu ya amaluna abinda suka kasance suna aikatawa minal ma'azi na daga saban Allah fa asarru alaiha sai suka zarce a kanta babu tuba suka tabbata a kai babu tuba falan ma na su ma zikiru
فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون
falamma nasu ma zukkiru bihi fatana alaihim abwaaba kulli shay hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun wannan ayar tana sanar da mu cewa duk jarabawar da Allah tabaraka ta'ala yi wa bawa talauci ne ko rashin lafiya ne ko kuma tsanance tsanance ne ko kuma yawan makiya ko kuma yawan mahastada to yana yi masa ne wai don ya fahimci cewa annal kulla biyadi kudratihi maqbudun duk jarabawar duniya da Allah zai bawa su ake ka gane cewa kowa da komai yana cikin jimkin tafin hannun kudurar ubangiji a haka Allah ya rike kowa shine kawai abin da ake so ka gane kana gane wannan Allah zai bude ka kenan ka ka sami yanci ka zama hurran musarmada amma in baka gane wannan ba kana nan a cikin jinki Allah kuma ba zai sake ka ba sai ka san shi in ka san shi ya san ba za ka yi banna a bayan ƙasa ba amma baka san shi ba ya rike kake idan bawaye sun kuya wa Allah ya yi ladabi ga Allah tabaraka ta'ala ya kaskantar da kansa to sai Allah ta'ala sai ya ɗaga shi idan ya ɗaga shi sai ya ba shi makami a fada shi amma waɗanda zuciyoyinsu suka bushe suka yi girman kai suka manta da abin da ake tunatar da su don mun faɗa a baya talauci yana tuna maka Allah ne rashin lafiya yana tuna maka Allah ne akwai mutanen da kwata-kwata ba sa zikiri sai sun fara rashin lafiya mutum zai daɗe bai zikiri ba amma da Allah ya turo masa ciwon haƙori ko ciwon ciki cikin dare sai ka je na wayo Allah wayo Allah wayo Allah zikiri ne wallahi zikiri ne kuma Allah yana son wannan zikiri to in Allah yana son bawa sai ya ƙaro cutar saboda zikirin ya ƙaru in mutum ya bada wayo Allah wayo Allah ya ji ciwo ya zai ce la haula wala quwwata illa billah amma idan ba a turo ciwon ba wallahi ba zai ba sallah ma sai lokaci ya wuce shi yasa kullum muna ƙin talauci muna ƙin cuta muna ƙin makiya amma ka ka lura da kyau babu abin da ke kore mutum zuwa ga Allah kamar waɗannan uku dama abin da zai tura mutum ga Allah abu biyu ne khawfun mus'ijun ko shauqun muqliqun khawfun mus'ij shauqun muqliq in ba biyun nan ba bawa ba zai je wurin Allah ba bala'i tashin hankali ya firgita ka sai kaga mutu ya ruga sai ya shige fadan Allah sai Allah ce ka zo to zauna nan shikenan to daga nan sai kaga bawa ya samu ladabi to sai a bashi makamin da ake so a bashi ko kuma shauki kaunar Allah bawa ya kalli irin ni'ima da falala da Allah ya bashi sai ya cika da murna to wannan shauƙin ya iya sabawa ya tafi wurin Allah tabaraka wa ta'ala to har kullum ka lura waɗanda suka fi kowa zuwa masallaci da wuri talakawa ne mai kuɗi bai zuwa masallaci da wuri ka taɓa ganin mai kuɗi ya zo ya tsaya masallaci ya yi nafila wai na jiran ladan ya kira sallah a idan ma ya zo ya gaba kira sallah ba zai tsaya a mota ya dinga waya sai an ta da ikama an fara sai ya ga za a yi ruku sai ma zai shigo sai ya kashe waya kaga kirani kirani za mu fara sallah za mu tada sallah ana zuwa da an idar da sallah kuma zai sake daukan waya ya fita ba tasbihi ba komai amma talaka shi zai zo ya bude masallaci yi ta nafila sannan ladan ya zo a kira sallah sannan a yi sallah kowa zai fita a masallaci ya bashi to dan Allah wannan bai ishe ka ba wannan bai ishe ka ba kasancewar talauci ya bari ka zama na Allah ko da yake wani ina gaya mana ce wallahi akan wakan la gaskiya ne amma dai amma dai a kawo harkar dai a kawo harka mutane kala biyu ne akwai mutumin da talauci ke mai da shi wurin Allah akwai mutumin da shi kuma wadata akwai ran da annabi yana faɗi cewa mutane kala biyu ne wani talauci ne ke sa shi komawa ga Allah wani kuma wadata Abdullahi dan Abbas yana kusa da Annabi ya Rasulullah ni dai ka san ina daga cikin waɗanda wadata ke sa ni komawa ga Allah Allah Allah ce Allah ya wadata ka akwai wanda shi in yana cikin talauci bai iya komai ko ibadan ma bai iya wani kuma in yana cikin talauci ne ke ibada in ya samu kuɗi sai shi kenan sai ya daina ibada kuma sai ya koma wuri da ya ga watan azumi zai kama sai ya tafi turai sai an gama ramadana sai ya dawo Allah kiyaye saboda haka ubangiji tabaraka ta ce walakin qasad qulubuhum sai dai zuciyoyinsu sun bushe falam talim basi taushi balil imani wato domin imani wa zayyana lahum shaytanu ma kanu ya'maluna shaydan ya kawata musu abinda suka kasance suna aikata minal ma'asi na daga saban Allah fa asarru alaiha sai suka zabce suka tabbata akan wannan sabo na Allah falamma nasu lokacin da suka manta taraku suka bar ma zikiru abinda aka tunatar da su wato wu'izu aka yi musu wa'azi wa kuwifu aka tsoratar da su bihi da shi me kenan min alba'sa'i na daga tsanance tsananci wato talauci wabban ra'i da kuma cututtuka shine rashin lafiya falam izu an turo talaucin ba su wa'azantu ba an turo rashin lafiyan ba su wa'azantu ba fatahana alaihimu abwaaba kulli shay' to shi kenan tun da dai mun turo musu talauci ba su dawo wurinmu ba mun turo cututtuka da rashin lafiya ba su dawo wurinmu ba to sai mu buɗe musu ƙofar komai sai mu buɗe musu ƙofar komai da komai minan ni'ami na daga ni'imomi istidrajan lahum domin mu musu kamun ga shigo shigo ba zurfi eh ragon sarkin fawa ba warai kuwa ka san ko kuma mu ce ragon sallah ragon idan kana kiwon raguna sai ka sai ragon sallah kaga za a dinga kula da shi ana ba shi abinci har kana gaya wa yara kai ba ba an duba ragon nan kuwa a duba shi a ba shi ruwa sauran raguna za su dinga jin haushi shi wannan kawai daga zuwa shi kenan an fifita shi akan da za su yi haƙuri ranar sallah za su gane me ma'ana to haka yake tun da dai an turo maka rashin lafiya baka koma wurin Allah ba an turo maka talauci baka koma wurin Allah ba to shikenan sai Allah ya bude maka kofa komai sai ka ji mutum yana ka gani ko da an ce wai wai wannan annabi ne daga Allah in ba a bi shi ba bala'i zai sauka gashi mu da muka kimin shi ma komai ya bude to fatana alaihimu abwaab kulli shay minan ni'ami na daga ni'imomi istidrajan lahum domin mi musu shigo shigo ba zurfi hatta iza farihu har idan suka yi farin ciki idan suka yi farin ciki bi utu da abin da aka ba su na daga ni'imomi faraha badarin farin ciki irin na girman kai wato irin ci- farin cikin ƙaruna kenan inna ƙaruna kana min qaumi musa fa bagi alaihim wa atainahu min al-kunuzi ma inna mafatahu latanu bil usbati ulul quwwati iz qala liqaumihi iz qala lahu qaumuhu la tafrah inna allaha la yuhibbul farihin har inda Allah yake cewa tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin wal aqibatu lil muttaqin hatta idza farihu bima utu har idan suka yi farin ciki da abin da aka ba su na daga ni'imomi wato farin ciki irin na girman kai da annashuwa irin na masu girman kai ba wai irin na godiya ga Allah ba akwai farin ciki na godiya akwai farin ciki irin na takama da fankama da homa da holoko da jin kai da isa da hura hanci to idan dan uwa mai sauraro ka fahimci wannan za ka gane cewa akwai matsala domin Allah tabaraka wa ta'ala ce a kaznahum bagatatan matukar suka yi farin ciki irin wannan na girman kai din nan to sai mu kama su ai a halaknahum sai mu halakar da su bil azabi da azaba bagatatan kwatsam shine bagatatan ba zato ba tsammani suna tsakiyar cin daula sai mu damke su shine fuji'atan bagatatan kwatsam fuji'atan ba zato ba tsammani fa izahum mublisuna sai ka gansu sun yi tsuru-tsuru da ido sun yi tsuru-tsuru da idanuwansu ai suna suna masu yanke kauna min kulli khairin daga dukkan alkhairi akan wannan ne shi yake cewa la tafrahan bi an umin un imta wafrah biman an ama in akalta wai la tafrahan kada ka yadda karkayin farin ciki bi an umin da ni'imomi kuɗi gidaje motoci kamfanoni jama'a mabiya shauce wannan nemomi ne kar kai farin ciki da su wafra kai farin ciki biman an'ama da ubangijin da ya baka su in akalta amma in kana da hankali dan me fa kullu ni'matin tazulu duna man asda fa zakal baqi fi kulli zaman da abinda Allah ya baka zai kare ma inda kuma yanfadu wa ma inda Allah ya baƙi saboda haka yan uwa idan mutum ya lura da wannan da kyau ya gane abin da ake nufi cikin yaƙini zai gane dukkan halitta suna tafin jimƙin hannun kuturar ubangiji tabaraka ta'ala Allah shine alqabidu Allah shine albasidu Allah shine alkhafidu Allah shine arrafi'u Allah shine almu'izzu Allah shine almuzillu Allah shine almu'di Allah shine almani'u Allah shine almuhyi Allah shine almumitu idan mutum ya gane wannan to zai fahimci wannan to idan ko mutum ya gane Allah shine mai yin wannan duka to daga lokacin zaka ga baya farin ciki da komai komai Allah zai bashi zaka ga bai damu da abin ba Allah kawai idan abin ya zo ya tafi in ka zo wurin shi zaka same shi yadda ka san shi duk mutumin da wani abu ya zo mai na ni'ima na daular duniya sai ka ga yanayinsa ya canza bai san Allah ba ko da yana da'awar saninsa da bala'i da ni'ima ba sa canza masanin Allah bala'i in ya zo zai iske masanin Allah yadda yake in ya tafi ma zai bashi yadda yake ni'ima in ta zo za ta samu masanin Allah yadda yake in ta tafi ma za ta samu bashi yadda yake saboda dalili shi baya farin ciki da ni'ima yana farin ciki ne bi man an'ama li'annahu aqala ya hankaltu ya san Allah an busa masa ruhul insani har ya samu ruhul kursi saboda haka karka bari yanayin kai dinga nunawa in kana cikin talauci a gane in kana cikin wadata ma'a da kai da talauci da wadata bayan Allah ne ba su kawai nufa Allah mun sha gaya muku cewa Allah zai iya ciyar da kai ba hatsi Allah zai iya tufatar da kai ba yadi Allah zai iya baka matsayi ba kujera Allah zai iya rufa ma asiri ba jama'a wanda ya gane wannan ba zai yi wahalar da mutane da mutane da kai da halin da kake ciki da wanda suke duka bayi ne. Allah shi kaɗai ne shi yasa ake so ka ɗauke himmaka daga barin halitta zuwa ga Allah shehu ya ce na jarraba tun daga ƙuruciyata har girmana ban ga abin da ya kai raf'ul himmati anil akwali ba ɗauke himma daga barin kaunu duk abin da ya zo ko mutum ne yana zuwa wurinka sai kuma daga baya ya daina son ka ya tafi karka damu karka neme shi kan ranka ya ɓaci kuma karka zage shi kana ce a ina wani ka ce a rabu da shi mutumin banza a yana nan lafiya ya ba ma gani eh to ai ka san abubuwa ne da yawa watakila laifi muka yi masa watakila laifi muka yi masa a to amma yanzu a wani mutumin kirki ne wani bawan Allah ne wani mutumin kirki ba ruwanka amma karka kuskura in ba magana sa aka yi ba kan tuna shi karka kawo shi haka nan masoyi wanda yake zuwa wurinka kullum da maki wanda ya tafi da wanda yake zuwa da wadata da talauci da masifa da bala'i da kwanciyar hankali duka bayi ne Ah, to ga shata ma ya gane wani shata mai waka ya je teku ya ga teku tana ambaliya ya rude ya ji tsoro wai ya ce kawai sai ya ji ana ga masa tekun bawan Allah ne kuma shata kai ma bawan Allah ne ya bawan Allah zai ji tsoron bawan Allah ka ji tsoron Allah kawai to kaga yana da kyau kar ka ji tsoron talauci talauci bawan Allah ne wadata ma baiwar Allah ce shi yasa shi wuce la tafrahan bi an umin un'imta wa faraha bi man an ama in aqalta kada kai rika yin farin ciki da ni'imomi wato ta hanyar cewa ka samu wannan ni'ima ne da karfinka da wayanka da dabararka wannan ni'imar ta zahiri ce ko ko wannan ni'imar ta baɗini ce in baka yi hankali ba sai ka zama mushriki daga cikin mushrikai waɗanda suke bauta wa kansu duk sanda ka ji wai kai kana da wani wayau ko kana farin ciki da wata ni'ima cewa wayanka ne ya baka to ka shiga wani wadi wanda ba za ka fita ba Allah bane ya kiyaye ka shi yasa karshen nasiha shi sai ce wa farah biman an'ama ka rika yin farin ciki da wanda ya baka wannan ni'ima in akalta idan kana da hankali wanda shine ya baka wannan ba da karfinka ba ba da wayanka ba ba da dabaranka ba ya zo cikin hikamul atahiyya hikamul atahiyya ibnu atahiyya sakandari yana cewa لا تفرحك الطاعة لأنها برزت منك وافرح بها لأنها برزت من الله إليك karka yi farin ciki da da'ar Allah cewa wayanka ne ko karfinka ko dabararka ko iliminka yasa kake bin Allah a kai farin ciki cewa wannan baiwa ce Allah tabaraka ta'ala ya turo daga wurinsa zuwa gare ka wallahu khalaqa kuma ma ta'maluna Allah shi ya halicce ku kuma Allah shi ne ya halicci abinda kuka kasance kuna aikatawa na'am
فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين a wannan ayar ce aka gano cewa ashe akwai mutanen da idan sun mutu za a iya ce alhamdulillah a wannan ayar aka gano haka cewa a shi akwai mutanen ba kyau in mutum ya mutu kai murna amma a cikin wannan ayar aka gano cewa a shi akwai mutanen da idan sun mutu ka iya cewa alhamdulillah kafirin da yake kokarin cutar da musulunci da musulmi wanda ke siyan makamai ana tarawa a coci don a yaƙi musulunci kwatsam sai ya mutu kana jin labari ka ce alhamdulillah ala zalik haka nan fasiki wanda bai ɓoye fasikanci har ta kai waɗansu da yawa suna kwaikwayon shi suna koyi da shi ya ɓata mutane da yawa to sai ya mutu sai ka ce alhamdulillah ala zalik to haka nan duk wani fajiri ko kuma wani azzalimi mai cutar da jama'a yana wahalar da jama'a saboda kudinsa ko saboda mulkinsa ko saboda karfinsa to idan ya mutu babu laifi ka ce ka gode wa Allah babu laifi ka ce ka gode wa Allah domin mutuwar waɗannan azzalimi fasiki kafiri fajiri wato nasara ce ga addini kuma ni'ima ce mai girma ga waɗanda suke numfashi akan ƙasa dama maulan mu shek ɗari usman bauchi radiyallahu ta'ala anhu arbahu annabi amin yana cewa wai mutane kala biyu ne akwai mutumin da idan ya mutu ya huta akwai mutumin da idan ya mutu an huta saboda haka kai kokari ka zama daga cikin waɗanda in ka mutu ka huta kar ka zama cikin waɗanda idan ka mutu an huta ka addabi mutane kana zaluntar jama'a ka yi kwace ka kwace gonaki ka kwace filaye saboda kana da ƙarfi su kuma waɗanda ka kwace ba su da ƙarfi ko kuma makamancin wannan saboda haka a mutuwar fajiri ko fasiki ko azzalimi ko kafiri wato kubuta ce da zaman lafiya ga ma'abota numfashi a ban ƙasa a to shi kanshi Allah da yake kisan ma baka ja godewa zatinsa ba akwai mutanen da in Allah ya kashe su da kanshi yake godewa kanshi Allah yana godewa zatinsa in ya kashe kafiri ko ya kashe fasiki ko ya kashe fajiri sai ka ja godewa zatinsa faƙuɗa dabirul ƙaumin lazina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin wai faƙuɗa sai aka yanke dabirul ƙaumin lazina zalamu ƙarshen wato waɗanda suka yi zalunci ƙarshen waɗannan da suka yi zalunci sai aka yanke ka su abu jahal kenan ana gaya maka badar a yakin badar duk wani azzalimi aka kashe shi a wurin sai aka ya zama an yanke tushensu fakuɗa sai aka yanke dabirul kaumin lazina zalamu ƙarshen waɗanda suka yi zalunci akhiruhum wato aka, aka katse ƙarshensu bi an istusilu wato aka tumɓike su har jijiyoyi aka tumbike su har jijiyoyi walhamdulillahi rabbil alamina yabo da godiya sun tabbata ga Allah ubangijin talikai ala nasirin rusuli a bisa taimakon manzanni da yayi wa ihlakil kafirina da kuma halakar da kafirai da yayi yajibu alhamdi ala kulli hal shehu yace to ya wajaba bawa ya gode wa Allah a kowane hali kowane hali bawa ya gode wa Allah alhamdu ala salamati walhamdu ala halakil a'da'i walhamdu inda na'amai ka gode wa Allah a bisa zaman lafiya in ka samu kwanciyar hankali ka gode Allah ka gode wa Allah idan makiyin addini makiyin musulunci idan ya mutu ka gode wa Allah sannan ka gode wa Allah lokacin da ni'imomi suka same ka hamida nuhin annabi nuhu ya gode wa Allah wa hamda nuhin lissalamati godiyar annabi nuhu ya yi ta ne domin aminci wato zaman lafiya ila uhbib bi salamin minna barkatin alayka wa ala umamin mimman ma'aka aka ce da annabi nuhu ka sauka da aminci daga wurinmu da albarkoki a kanka da kai da al'ummatai waɗanda suke tare da kai walhamdulillahi rabbil alamina yabo da godiya sun tabbata ga ubangijin talikai amma ummatu muhammadin amma kaga su al'ummar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam fahimul hammaduna su ne masu yawan godiya sun mufil kutubi saliba an ambace su da wannan suna a cikin littattafan da suka gabata bi annahum cewa su ummata muhammadin humul hammaduna su ne al'umma masu yawan godiya rasuluhum muhammad wa ahmad manzansu wanda aka aiko musu sunansa muhammadu a ƙasa sunansa ahmadu a sama wato muhammadu abin yabo wanda dukkan halitta take gode mai ahmadu wanda ya fi dukkan halitta gode wa Allah ya fi kowa gode wa Allah sannan babu wanda ake yabo kamar shi kana gani har kafiran duniya yabansa suke akwai kafirin da yake cewa matsalar da duniya take ciki da za a zauna da prophet muhammad a kan kujera a kamai kofin ti kofin ti gahawa kahawa ba a kawo masa kahawa ya ce ɗan ƙaramin kofin nan kamun ya shanye shi a ajiye masa matsalolin duniya duka kamun ya shanye kofin ti zai warware matsalolin ya gama da su ya san su saboda haka shine abin yabo sama da ƙasa wal haqqu ma shahidat bihi al a'daw sallallahu alaihi wa alihi sallama sunansa ahmadu sunansa muhammadu ahmadu a sama muhammadu a ƙasa wa kitabuhum ra'suhu alhamdulillah rabbil alamin sannan littafin mu alqur'ani kan littafin wato fatiha kenan tushen littafin shine godiya da yabo sun tabbata ga Allah idza akalu idan al'ummar annabi Muhammadu suka ci abinci qalu alhamdulillah sai su ce mun gode Allah wai za sharibu idan suka sha ruwa qalu alhamdulillah sai su ce mun gode wa Allah wai za labisu idan suka sa tufa qalu alhamdulillah sai su ce mun gode wa Allah wai zan tabahu idan suka farka bacci qalu alhamdulillah sai su ce mun gode wa Allah wai za matu idan sun mutu qila alhamdulillah dangin su sai su ce mun gode wa Allah wa iza bu'isu idan aka tashe su daga kabari qalu alhamdulillah sai su ce mun gode wa Allah wa iza dakhalul janna idan suka shiga aljanna qalu alhamdulillah sai su ce mun gode wa Allah wa rayatuhum yawmal qiyamati liwa'ul hamdi sannan tutar su wadda za su shiga karkashin ta ranar alkiyama sunanta tutar godiya al'ummatul hammaduna allati mudihat fit tawrati sune al'ummar da suke mafi yawa wato suka fi kowa yawan yabo waɗanda aka yabe su a cikin littafin attaura wal injili da kuma littafin injila iya hazil umma su ne wannan al'umma walhamdulillahi rabbil alamin yabo da godiya sun tabbata ga Allah ubangijin talikai idza an'ama Allahu ala abdihi idan Allah ta'ala yayi baiwa da ni'ima bisa bawansa yaqulu alhamdulillah to ana so bawan nan ya ce na gode wa Allah alhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimmu salihat duk ni'imar da ka samu in ka faɗi wannan to ka gode wa Allah wai za wa bala'un idan bawa ya fada cikin bala'i ko wata masifa ya kulu ana so ya ce alhamdulillahi ala kulli hal duk masifar da ta same ka ka faɗi haka alhamdu indal bala'i ka gode wa Allah lokacin saukar bala'i li'anna kulla bala'in walau balaga ma balaga min shiddati kana fi ƙudratin Allah tabaraka wa ta'ala an ya kuna a shadda min mahu alai wato shi bala'i ko da ya kai inda ya kai na daga tsanani to ya kasance a cikin ƙudrar Allah ta'ala zai kasance mafi tsanani daga yadda kaga ya faru Allah ne ya rage maka shi fa'izan to ashe ya jibu alaihi alhamdu ya wajaba ko bala'i aka shiga a gode wa Allah ala kulli hal a bisa kowane hali a nan ne shi shi ibrahim din da yake faɗin wannan maganan yake cewa wahal abstarat ainaka ahla ma'ishatan min al-abdi fa huwa alhamdulillah kullu tunda babarka ta haife ka ka taba ganin mafi jin daɗin rayuwa da ya kai bawan da baki ɗayan sama ya bone ga Allah da godiya rayuwa ta baki ɗayan ta godiya ne ga Allah Allah ya sa mu ma mu zama rayuwarmu baki daya godiya da yabo ga Allah ya rabbi ya rabbu ya rabbahu ya samadu fa kun mugisan lana ya wahidul ahadu ya barru ya witru ya ainul muradi ajal ya man la lahu shafa'un kalla wala waladu ajis ubaydan wa farij karbahu abadan ya man la shabi'a lahu waqan wala niddu anta al-giyas li kulli khaifin wajali ya barru ya haqqu يا من لا له ضد فرج لأمة خير الخلق غمهم ولا ينالهم نصب ولا حسد في المصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد طاهر الأنساب يا أحمد صل وسلم على خير الورى جدد محمد آله أصحابه سند اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين